أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقو قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينفرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا من كان أفدن الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الله يا إيمانا تركتين جيوا تر قل من هنكلي دعوكا شيطان abokin hulɗa shaidan makiyinmu ne kuma zai saura makiyinmu ne domin haka mu rike shi a makiyi kada mu kuskura mu rike shaidan masoyi inna shaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa domin shi shaidan me ne shaidan akwai abinda ake cewa abu uku ya yake samun mutum akwai wahayi wannan babu ya kare sai annabawa akwai ilham wannan yana na har yanzu yana samun bayan allah salihai kaga mutum abu mai kyau ya faɗo masa a zuciya ya aikata wannan na kiranci ilham duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai zai ringa gaya masa ta ciki abu mai kyau ya yi abu mara kyau ya bari daga haka ba wai wani ma ya sa shi gaba ya yi masa gargadi ba za ka ga shi ɗin ne baya yin mara kyau sai dai mai kyau in ka ga yayin mara kyau ya tuba take wannan zuciya shine wanda Allah yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ne yake sanar da shi wannan abu ya yake Allah ne yake sanar da shi cewa wannan abu mai kyau wannan mara kyau ko kai yanzu kayi wani abu mai kyau ba wanda ya gaya maka dan wani ya ce maka ya haka yi da wannan abun kayi aka ce wallahi kawai ya fada zuciya ne ko ka gane ba aha to kaga ba wani wanda ya zo ya gaya maka amma Allah sai ya jefa maka a zuci to wannan ake ciransa ilhama sai ka ga wannan rai Allah ya sanar da shi ilhama ya sanar da shi abu mai kyau da abu mara kyau yana abu mai kyau sai ya roƙi Allah Allah ya karba ya dada yi sai abu mara kyau sai Allah ya jefa zuciyarsa wannan abu ko bai da kyau kuma take yanayi tuba ba cewa sai an jima ko sai gobe sai ko bayan lokaci kaza baya faɗan wannan to in ka ga mutum kuma abu mara kyau ya faɗa wa kansa irhasat kenan wannan daga shaidan ne ya ga abu ne mara kyau sai yayi yana sai abu mara kyau koyaushe to wannan sunansa ilhasan ne yake samun sa na shedan ko kuma ana kiran shi lam'a lam'atu shedan shedan zai zo ya nuna maka abu mara kyau ya kawata maka ya nuna wannan abun yana da kyau shine Allah yake cewa zayyana lahum shaytanu su'a a'malihim far'ahu hasana shaytan ya kawata musu munanan ayyukansu sai suka ganta kyakkyawa ce kuma suka je suka aikata gobe kuma ya ce shi ba ruwansa wannan shine shaytan yaushe shaytan ya zai zama tare da kai in baka tare da Allah yaushe za ka zama ba tare da Allah kake ba lokacin da kake sha'awan cin haram lokacin da kake so ka arzuta kanka ta kowane hanya lokacin da kake so ka samu ɗaukaka kadai shi kai kake bukata wannan ya shafi kowa ya shafi kowa ya shafi sarki ya shafi abin nan me yake da suna ya shafi sarki ya shafi malami ya shafi a masu ɗan kasuwa ya shafi ƙato haka ma ya shafi bafade ya kowa shaidan yana nan tare da kowa wanda ba tare da shaidan ko kuma yana tare da shaidan ya sa shaidan ɗinsa ya zama musulmi baya yi masa baya ga masa abu mara kyau manzo Allah ne kadai kowa yana da shedan shedan din sa manzo Allah yace kowa yana da shedan sai ni ne shedani nawa Allah sallata ni akan sa na sa ya musulunta ba zai iya ya ga mun abu mara kyau ba don wannan kowa ne ko ko malami ne ko wali ne yana da shedan kar ku zaci wali ba sa tare da shedan kuna da shi ai mutane ne su gairu masumin bacin annabawa ba wanda yake da kariya a wajen Allah annabawa ne kare Allah ya ba su kariya cewa ba sa kuskure wallahu ya asimuka minan nas to sauran facin annabi sai dai zai kuskure amma zai gane wannan abin da ya kuskure ne kuma ya tuba kafin ya gama yin abu ma'ana za a jefa masa ilhami ya san wannan ya zama abinan ransa rai ne mulhama fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha hakan nan kun san ainihi rai duka son zuciya cikice shi ya zama baki kiran shasa sai na yusuf yake cewa innan nafsa la'ammaratun bi su illa ma rahima rabbi illa ma rahima rabbi me yasa kowane rai sai wanda suka shiga rahaman Allah su waye wanda suka shiga rahaman Allah iri biyu ne akwai wanda suka samu rahama da'ima suna ciki ciki illa ma rahima rabbi din su ne annabawa su suna cikin rahama rabbaniya da'ima sha san shauti yana cikin salatinsa da yake wa manzala yake ba manzala yana ce masa rahmatu rabbaniyati wal yaqutati mutahaqqiqati haitati bi markazil fuhumi wal ma'ani wannan sai manzo Allah ba wanda ya kai wannan matsayi sai annabawa wayannan su rahma ne muha muhuda rahama ne wanda Allah ya baiwa bayi ya baiwa bayinsa samun annabawa a cikin bayinsa to sai aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama al-insanul kamil cikakken mutum wanda shine rahamansa a cike shi yasa aka aiko shi aka ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmansa ya buwayi komai da komai matsala ba sai dan adam ba ba sai musulmi ba dan adam ne kafiri ne musulmi ne dabba ne itaciya ne ruwa ne dutse duk wani halittan Allah a walin gabaki daya rahman manzo Allah ya shafe su shi yasa muka samu ko duk abin da muke yi kuna karanta Qur'ani kuna ji duk annabawa al'umman su suka yi sako za a halaka su za a halaka su za a halaka su to da yake rahaman annabi yana da buwaya yana da ƙarfi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saurara mana duk rashin kirkin da za mu yi ana saurara mana ko za mu tuba in muka tuba shi kenan in ba mu tuba ba muka mutu ta wannan sanin shi yasa Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ai kai ne manzon Allah kana cikin su Allah ba zai azabta su ba in sun yarda da kai sun girmama ka to za a ba su daman tuba shi yasa a wata aya ya sanar da mu yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullah wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة wanzan Allah fadla ne daga Allah da kuma ni'imansa da ya baiwa bayi wannan bawan Allah rahama muhudat aka ba mu shi don ya zama mana abun ruko ya zama mana abun so ya zama mana abun girmamawa ya zama mana abun biyayya ya zama mana abun kwaikwayo ya zama mana komai da komai namu zahiran wa batinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce duk wanda yake son lahira ko yana kaunan wani alheri a wajen Allah to fa ya koyi koyo da manzon Allah wala kun fi rasulillahi uswatun hasana gawa liman kana yarjullah ai yana kwadayi ya samu wani alheri a wajen Allah wal yawmal akhir da kuma rabota gobe kiyama wannan annabi muhdat da aka bamu to idan ka rike annabi kana rike da shi to Allah zai sak zai sauƙaƙa maka hanyar da zaka bi ka tuba kullun a wajen Allah ka bi kullun kullun ka tuba zuwa ga Allah shine Allah yake cewa ma kana Allah li yu'azzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa hum yastaghfirun za su samu hanya na tuba za su samu hanya na neman gafara a wajen Allah za su yi ta neman gafara za a sauƙaƙa musu hanyar gafara sai ka musu wani bawan Allah wanda zai nuna maka hanyar da za ka yi kana neman tuba a wajen Allah shi yasa sai Allah bayan manzon Allah sai ya ya ba mu hadiyar waɗansu bayinsa wanda suka bi Allah sawu da ƙafa suka ba wa Allah kansu gabaki ɗaya suka koma ga Allah su ne waliyai sai Allah ya ba su ilhami na hanyar da mutum zai istighfari hanyar da mutum zai wa annabi salati hanyar da mutum zai yi ya yi ta zikiri saboda ya jaddada imaninsa ya kyautata imaninsa kullum ya zama shi ne wayannan waliyai suka zo ba wani abu suka kawo ba ko shehu tijjani ne ko shehu abdulkadir jailani ne ko shehu shazili ne ko dukka wayannan ba wani abin da suka kawo sabo ba wata bid'a da suka kawo wanda bai gane ba me suka kawo in istighfari ne bid'a ce wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara salati ne inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima zikri ne qulu la ilaha illa allah wa lam fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wannan shine ba wani abu bane ba wani abu sunan sa bid'a wajen ina ji an gane illa iyakarashin ko hasada ko rashin karatu wannan shi ne abin da yake faruwa in ba haka ba ba wani ayin an ce bid'a abin da ake nufi da bid'a kan kakkero a addini abin da babu ce ai ihdathu shay min ad-din wa laysa fihi shi yasa manzo Allah yake cewa iyyakum wal muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu bid'atin dalal wannan haka ne iyyakum wal muhdathatil umur fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wannan haka ne eh in ya zama sabo ne ba abun babu abin da ake nufi misali manzo Allah yake ku yi azhar raka hudu ga matafiyi raka biyu ko ba abin da manzo Allah karantar da mu ba kai ka zo wajen addini kace azhar raka shida ne shidan dukka farilla ne in an yi uku a zauna a tahiyya in aka tashi a yi uku a sallama ba sallama kaga addini ne a haka din zahirinsa me addini ne amma bid'a ce ba za ka karbe ta ba wannan bid'atu dalal sallah ne gashi nan Allahu akbar alhamdulillah wala dhalin kul wallahu ko ne abu ka karanta amma ka zo ka ce azhar raka'a shida ce farilla kayi uku ka zauna ka yi tahiya ka tashi ka yi uku ka sallama wannan bid'a dalal wannan bid'a ce tabbata ba za ka karbe ta ba kullu man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ba za mu karba ba ba a ciki lazar haka kamar ka zo kace magariba dan me mara dan me za a ce magariba kadai a cikin salloli a a sallace shi mara a sa daya a sama kai shi ma a sa biyu a ƙara ɗaya ya zama biyu ma'ana hudu kenan to wannan ma bida ce ba za a karba ba bida ce ko mutum ya zai ce a ai kibla ko ka santa ko ba ka santa ba duk uwar ɗarin ce in za ka yi sallah ka fuskanci ko ina ai Allah ba ce aina matuwallu wujuhakum fa samma wajhullahi bayan ka san cewar da kibla ka san inda take wannan bid'a ce dalal ba za ka karbe ta ba sallah ne kai kuma ka dogara har da ayan qur'ani ba ko ba haka bane to wannan bid'a ce dalal duk hujjanka da ka hau ba za mu karba ba ahdas ta fi amrina ma laysa minhu wa huwa raddun alayka wa mardudun tabi da kanka ba wanda zai tafi da shi amma jara kayanka in ji bahaushe bai zama sauke mura ba ina ji an gane to bayan da bayan Allah abinda suka kawo jara kayanka ne kana da rigarka an san riga ne kake da shi amma kullum baka wankewa ya wata rana kuma bawa kullum ana so ya zama yana tafiya fadanci wajen ubangijinsa in za ka ce wajen ubangijin ka fadanci da dauda za ka ce yanzu misali wani na yi masal'ala kada da kaje wajen shawon barno ai wajen waziri za ka fara zuwa amma kafin ka je kana so ka je ka haɗu da shawon barno kawai ka taso daga mahautanka ko makeranka ko majemanka ko gonanka a ko wajen sayar da garinka ko menene dai kayanka burtutu da da da da guminka da karninka da yaminka da tsaminka sai ka ta ka ce za ka je ka hadu da shau ai dole sai ka kure a daka dole ka yi wanka ka sabo riga mai kyau ka sa ka zuba turare har ma ka nemi wani gida ta kalla ya kai kyau don a tabbatar maka abin kafito fes ko ba shi ya saba sai kai haka daga nan ka jojo waziri ranka daidai Allah ya ja zamani waziri shehu mataimaki shehu kaza kazan shehu kaza kaza kai wai me kake bukatar ni ina son ka hada ni da mai martaba ne to in ka jojo mai martaba ba cikin zaka shiga kirarin sa ba kuma ya ji tikanin ma ya kaza ya ji kan galbai ya kaza kana ta yi sai ce kai bawan nan meye bukatan ka ne talakan nan abu kaza ne ka je ka dauka doki nake nema je ka shiga dubo masa doki mai kyau bashi ko ba haka bane to haka za ka je wajen hadaran ubangiji kana ka roki Allah wanda bayan Allah suka ce karka je gaban Allah da dauda kai wanka wanka shine istighfari kai istighfari kai wanka kai shafa turare sa'annan ka je wajen wazirin Allah shi ne Muhammadu Rasulullahi ka je kana ce Allah masalli ala Muhammadin wa alika wa sa'abika wa kaza Allah masalli ala Muhammadu al-Fati lima ulika wal khatimi lima tawaka Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunajina ko ne iri dai salatin da kai kai ta yi sai manzo Allah shine wazirin Allah sai ce me kake bukata Allah bukata ba shi zai maka zai kai ka gaban Allah zai kai ka kamar yadda yake faɗa hadisi anal qasim wallahu mu'ti Allah ne yake bayarwa amma ni nake rabo to sai ka je gaban Allah in ya kai ka gaban Allah me ya Allah yake so ba kalman da Allah yake so a yabe shi da shirin la ilaha illallah la ilaha illallah shi yasa manzo Allah yace afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah ni da annabawan da suka gabace ni mafificin kalma da muka je da shi fadan Allah muka samu karbuwa shine la ilaha illallah sai ka tai kai tai la ilaha illallah shedan sai nisa da kai saboda in baka yawan la ilaha illallah shedan yana tare da kai wa man yashu an zikrir rahman nukayyidu lahu shaytanan yakunu lahu qarina wa sa'a qarina to shikenan ka shiga fadan Allah duk bukatarka za ka samu duk bukatarka za ka samu in ya yarda da kai kome zai baka kome zai baka kullum kana yi yana kala maka girma inna akramakum inda Allahi atqakum kalimatu taqwa ahab ita ce la ilaha illallah da ita zaka shiga musulunci da ita zaka ci gaba da ita zaka maimaita duk wani abu da zaka samu da la ilaha illallah zaka samu shi kenan sai a baka wannan daraja ne wajen Allah yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana daga mu'minai daga cikin ku wallazina utul ilma bi ma'rifatillah darajat amma wannan darajoji da Allah ba waye ne akwai wanda ainihin fadancinsa da kusatarsa da ibadansa da yake wa Allah har Allah ya fito da shi a ganshi alamun biyayya ga Allah tare da shi to irin wannan in Allah ya fito da shi ka gani ta ya zaga da shi da yawan kula da sallah da yawan kula da azumi da yawan kula da al'amal bil ma'ruf والنهي عن المنكر da yawan barin kaba'ir tamtam da rashin yin sara'ir da sauransu da faɗin magana mai kyau da tausayin mutane da gashinan da abubuwa tsewa to har ka gane kai da kanka za ka gane wannan mutumin Allah ne ba wani wa'ai zai maka sai Allah jefa zuciyanka kai din ya sake baka ilhama ka gane cewa fa alhamaha ujuraha Allah sai sanar da kai masu fajirai sai sanar da kai kuma masu tsoron Allah to in ka samu masu tsoron Allah sai ka bi su domin su kai ka ga Allah din shine wata bi sabila man anaba ilai munibina ilai ku koma zuwa ga Allah ku ba da lamarinku duk ga Allah shikenan wannan shi munib din nan shi ma ba ganin kansa komai in ka ji kana wani zancen banza a gabansa zai kore ka amma ya ya dauki kansa wani abu shi ma shi ma shedan yana wasa da shi shedan yana wasa da shi yana son ka same shi yana yana son girma ko malami ne azamin shi yana son girma yana so a ce masa sai na ustazu sheikh menene ana yi masa abin nan yana kamar wani sarki ya fito a bayansa mutane eh yana jin kamar wani shi wani abu ne daban ya bambantu da kowa wallahi shedan yana wasa da shi wallahi shedan yana wasa da shi karka yarda shedan yayi wasa da kai ka zaba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man talaba al-ilma lis-salatin fadarun nar duk wanda ya je ya nemi ilimi saboda abu uku ya samu abu ɗayan uku nan yace dan wuta ne duk da iliminka ai duk iliminka ba za ka wuce bakhtiyar ba bakhtiyar kai wanda Allah ba shi ismul azam amma fa da ya ɗauki wannan ismul azam ɗin ya mayar da shi na neman duniya fansalaha ko ba ka laice ba fansalaha sai ya fita daga hanyar Allah ga shi ismul azam ya ba shi yana faɗa abu zai ya yi tabauta ya samu ismul azam amma da ya ɗauki wannan ismul azam ɗin yake neman duniya da shi sai Allah ya kwace a wajensa sai aka jewa masa kafirci har ya jira kafirta ya mutu kafir ya shiga wuta to haka ne in Allah ya baka tawadu za ka yi ka sauke kanka wayi kai ba ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ba ga masa ba lokacin da ya samu nasara na Allah ba ya ki ba tunda ya ga nasaran akwai cuta cutar da wayansu a ciki lokacin da ya je Taif aka bubuge shi ya kai wa Allah kukansa Allahumma inni ashku ilayka quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin ali ba'i ali qaribin ballatahu amri aw li ba'idin yatajafadni fa in lam yakul laka balun alayya fala ubali fa inni a'udhu bi nuri wajhika أن تحل بي غضبك أو يسقط علي ساعتك Allah ya kawo da take Jibrila aka sauko da mala'ikan dutse wanda bai taɓa sauka ba aka ce gashi ka faɗi duk abin da kake so a yi musu a mulkina so akan dutsen a kakkashe su ko a matse su su zama babu ya ce Allah mai yarham qaumi fa inna mi adam ko ba haka ba inda yana so bai da ba za a yi ba yana sallah abu jahil ya zo zai jefa masa dutse kato a kansa katon dutse sai Allah ya kawo jibrila da siffan taguwa ya buɗe bakinsa zai kama shi sai ya jefa ya gudu wata rana aka yana sallah abu jahil yana wucewa sai ya ga manzo Allah ya sujada kawai sai ji ya ɗauko kashi-kashin dabba wanda ya mutu ya kwaso ya zuba kan manzan Allah wani fatima yarsa ta gani ta zo tana kuka tana turiya tana ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah kuna so ku kashe shi kawai dan ya ce Allah ne ubangijinsa sai ya bauta allolinku ne ba abin da ya yi muku bakar ja a kumbil haƙ ya zo muku da gaskiya to amma ai bai taba fushi dan kansa ba bai taba fushi sai mutuncin mutunci in yayi yawa khalaf ibn muaw umayya da manzo Allah ya ce Allahumma sallit alaihi kalban kalbun min kilabika din ai wulakancin da yawa manzo Allah ne ya wuce misali kaki yayi ba khat sai pop ya jefa fuskar manzon Allah kaki ta san ƙarshen wulaƙanci kenan waye zai yarda da wannan amma wannan ma bai tsaya ce ya yi mayar masa da kaki ba ya ce allahumma ya allah ina roƙonka daura shi haɗa shi da wani kare daga cikin karnukanka haɗa shi da wani kare daga cikin karnukanka ya yi maganinsa shi ne suka fita suna tafiya dare ya yi sun kwanta suka ɗan fura wuta za su abin nan za su girki bayansa suna fura sai ce shi bari ya huta kafin nan yana sai ga kare baki kirin katuwa ya zo babban bayan sa da bayansa da suka gani suka gudu suka bar shi kadai ya kuka bar ya karab ya za kama shi yana cewa Muhammadu kar ka kashe ni Muhammadu kar ka kashe ni babu Muhammadu ya kashe ni Muhammadu ya kashe ni aka ce dan me yace ai dama yace Allah ya ga ubangijinsa ya hada ni da kare daga cikin karnukansa wannan ne tukumin Allah ya fice dan wulakanci ya wuce misali ya mutum zai kakin bakinsa yana shan giya yana cin haram ya jefa fuskan mafificin halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko mu yayi nan zamu yarda wani yayi mana kake jefa fuskan ai wulakancin da mutum yayi ya gama aiki ba za wajen bahaushe ya ce kaci mun fuska ya gama cewa kaci masa mutunci to wannan shine a san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin bautawa shi kaɗai ne za a bi a rike bayan Allah na ƙwarai a tafi tare da su ta hanyarsa hanya ne wanda in kana so ka bi kuma ba dole in ka so ka bi in baka so ba ka bari kai ma karkai tinkawon wannan hanyar da kake bi cewa lalle lalle zai kai ka ga aljanna wannan in kayi ka rudi kanka shautu jani yake cewa man amina min makrillahi faqad zalama nafsa duk wanda ya amincewa ikon Allah dan Allah zai abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama yace to ya ci kansa ni ba ruwana da shi wala ya'manu makrillahi illa alqawmul khasirun sai mutumin da Allah sa shi asara shine zai yarda da mutum Allah dan ka kiya ni ne yawan salati zan ji aljanna aina ka sani in ka mutu ba kafin da kalman ka jefar da ita ka mutu ba ba makaru ba ne na Allah ai Allah ba ruwansa shi ga sai na abokan yake cewa la a'manu makar Allah da Allah ya saukar da wani ayar wala ya'manu makar Allah illa al-qawmu khasirun duk da shi saniya isnaini izuma bil ghar duk da shi cewa yana daga cikin imamin ashara mubashirin bil janna duk da shi sahib na manzala har Allah ya ce izi ya kulu li sahibihi har Allah ma ya yarda da abokantakansa ga manzan Allah ya kira shi abokin manzan Allah ya ce wala amanu in dakhala qadamai qadami al-yumna hatta yadkhula qadami al-yusra yace bazan amince da ikon Allah ba in kafata ta dama ta shiga aljanna ma sai na ga ta hagun mata shi ta don ya ce huwa kullum ya ruwa bishiyan Allah kullum yana cikin canje-canje ba in ya canza ba ina ya baka garanti ya ba garantin da ba dole ka yi sallah kawai ka yi kirki shi yasa shehu ibrahim yas Allah yarda da shi a ƙarshen huduban da ya yi na azumin ƙarshe da ya yi a duniya daren 27 muna zaune ya ce mana mutane suna cewa wannan daren daren lailatul qadr ya ce amma ni zan ambace shi daren 27 saboda daren lailatul qadr ana iya faruwa a 21 da 23 da 25 da 27 da 29 ya ce kuma manzala ce ta harau hafi hatihi ashara ku neme shi a kwanakin goma na ƙarshen nan bai ayyana ba ya ce to abu na biyu da zan gaya muku ya ce a zamani mai ajabi ka duba bawan Allah tun a lokacin da yau shekara arba'in da 1975 zuwa yau shekara na ha? arba'in? da takwas kamar yana ganin wannan zamani ya ce a zamanin da yau samari sallah ma ba su kula da shi ba inkari ga bayan Allah ya zama musu aiki ya ce a wannan zamani kuma yin da hankali ya ce samari ku yi sallah in za ku yi sallah ku nemi tsarki in za ku nemi tsarki in kuka yi tsarki tukun ku yi alwala in kuka yi alwala tukun ku yi sallah ya ce duk wanda ya yi alwala ba tsarki ba da tsarki duk wanda ya yi sallah ba da alwala ba shi da alwala duk wanda bai yi sallah ba ya tafi lahira ya ce kafiri ne saboda manzo Allah ya ce al'ahadu lazi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar yace domin haka ku kula da sallah samari ku yi sallah ku yi sallah da tsarki da alwalansa kuma ku yi sallah akan lokaci ku yi sallah a cikin jami'i yace mu ba irin malaman nan da suke cewa mu goye ban su kuje ku yi abin da kuka da dama gobe za mu sa ku aljanna yace ƙarya ne mu ba ku bane yace ba ni ba ba shautu jani ba yace kai ko annabi haka ya bada yace hatta rasulullah yace baka yi sallah ba ba zai iya saka aljanna to yau ka zo ka ci kana bin shi ibrahim baka sallah eh ka zo kana wani tawilin banza tawilin wafi wannan wani hauka ne kai kake jawa shehunan zagi irin wayannan mutane shi yasa shehu ahmad suka rike ya rubuta littafi musamman yake yace intisabul jani yace abinda magoyi baya jahili yake jawa shehu tijani a cikin ya bayyana duka yace su ce tijani yace kaza yace ƙarya ne bai faɗa ba su ce kaza yace ƙarya ne akwai littafi ya rubuta musamman shi Ahmad Sukariji a Tunis domin ya nuna mutane akwai irin wannan bayan Allah manzo Allah ma ne masa kariya wai shi tijani manzo Allah ba ne masa kariya wai shi Ibrahim yas manzo Allah ba ne masa kariya wai shi Abdul Qadir manzo Allah ne masa kariya wai wai dan ba ba wannan bane al-ibra ba masu bin sa ba kar koyo mutum hukunci da mabiyansa ka yi masa hukunci da abin da ya rubuta da abin da yake yi shi kansa practical amma in za mu bi ba samu musulmi yana shan giya babu ba musulmi suna zina ba musulmi suna luwaɗi ba musulmi suna ƙarya ba musulmi suna cin kudin haram kudin ruwa ne almundahana ne sata ne menene babu sai mu ce wannan duk karanta ba musulunci ne ko mu ce halin annabi ne suka koya wa iyazu billah eh ba a yin hukunci wa abu ta hanyar mafiyansa mafi dan iska ne eh mafi ba ba da kirki mafi siyasar shehu ibrahim sali yana cewa mun ai ba mafi in ya zama jahili ko jahili ko me zai ga maka ya ce laifin ba a nan take ba kai din ka karba ka yarda abinda wannan jahilin ya faɗa ka ce haka yake ka zauna a kai bayan kaji ba ka kore ba to a nan jahilci yake ya mana ha yanzu mutu ya zai ce mutu jani umara ya kai dina kana tashi sama in ban ce ma ƙarya kake yi na yarda ai mutane sai kuwa ta yi tijani ma yana tashi sama kuma yi shuru ko ba haka bane a nan gidan akwai wani nan wajen premier an ka tsallaka akwai wani mutum ya rasu ba Allah sunansa alhaji sunu mai siminti akwai ba gidansa ana yin buki mutane malamai sun zo sai Allah ji kansa Allah ƙara masa daraja a kabarinsa shawabul fati ya tashi zai shiga mota mun rako shi sai wani san kila ana ce masa sarkin kwaɗayi ko ministan kwaɗayi ko wane ne sunansa akwai shi da wani ana kira shi ministan kwaɗayi ko wane ne sai ya ce ka ga mutumin da ka gan shi ka shiga aljanna ka ga abin da har ya shiga mota wallahi sai ya fito ya zo gaba mutane ya ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam ya ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam sai wani wace fasu uku sai ya ce wallahi wannan ba wannan ƙarya yake mun ya ce ƙarya ne yake wallahi ƙarya yake mun kawai ya zai shiga motar sa ta kai to inda lokaci ya yi shiru ba eh da ya yi shiru ba to ka gani mutane za su dauka su watsa yayi yana ji aka gaya masa yayi shiru an ya yarda menene in ma akwai ai wannan sirri ne tsakaninsa da ubangijinsa ai ba ce zo ya faɗa ba in ma shi din ya gane haka wa yake masa ya faɗa shi abu rote ya ce masa ka je inda mutane sun taru ka tashi ka ce ni kaza kaza ne to kaga mu inda a ce a lokacin shi abu rote ya yi shiru a nan ne laifin ko ka gane ba ha wata rana haka a madinar mutane suna cikin masallaci suna iya tikafi yara suna yi tikafi kaza kaza sai ya dawo daga umra ranar 25 ga azumi da suka ga ya zo duk sai suka fito irin yan zumuɗin na kasa yan tarika ga akwai su da zumuɗi sai huba shehu ya zuwa sai ce daga yana ka kuka fito da yawa ka suka ce Allah mu itikafi muke shi ne ya ce kuka bar Allah kuka zo wajen bawan Allah ita ku tafi ku tafi ku bar ya ce ja'irai kuna tare da Allah za ku bar Allah ku zo wajen ya ce waye ni bawa ne ba ne na Allah to ka gani da a ce ya shiru ya kyale su ba za su ci ayi itikafi ma ya zuwa ka je ka ga abul fatih ya fi itikafi kaga shi da bakinsa ya ci ƙarya ne itikafi ya fi ka zo wajensa to wanne ne za ka ɗauka na wannan ɗan dumudi makareci jahili da yake cewa kaza ko kuma shi wannan malami waliyi bawan Allah abin da ya faɗa za ka bi inda kana son gaskiya wata bi sabila man ana bai inayi ka bi hanyar wanda suka koma al'amarinsu duk da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne koyaushe in kaji irin waɗannan abuwa ya bambantu to fa in baka ji a zuciyarka cewa kai bawa ne wanda kake bin sannan bawa ne amma Allah fifita shi ne kake ganin alamun fifitawar Allah a jikinsa da kyakkyawan zato kake binsa kamar inda kake wa Allah kansa kyakkyawan zato kan zai saka aljanna ai ba kaji ya saka aljanna ne ka gani ba amma kyakkyawan zato ne sha sa manzo Allah yake cewa khislatani ma fawqahuma min khislati khairin wa khislatani ma dunahuma khislatu sharr ya ce ba hali guda biyu wanda suka fi shi kyau in mutum yana da shi shi ne mai husnu zannu billah wa husnu zannu bi ibadillah kyautata zato ga Allah da kyautata zato ga bayin Allah ba kuma mafi munin hali kamar su biyu kishiyoyin wannan muna na zato ga ubangijinka da kuma muna na zato ga bayin Allah babin da ya zaka yi mutane zato na ruwanka duk da manzo Allah ya faɗa abu uku yace mutum ba zai kubuta daga gare su ba salasun la yanju minhunna ahad az-zallu wat-tiratu wal-hasad yace da zato da canfi da kuma hasada sahabai suka ce wa mal makhraji ya rasulullah yace fa iza zananta fala tuhaqqiq da mafita in kai zato kar ka tabbatar ina ruwanka ka ci astaghfirullah ka tabiyarka inna ba'da zanni idan kai tatayur shine canfi kar ka fasa abin da zaka yi yace fa iza tatayyarta fala tarji karka dawo daga abin da ka niyan yi ci gaba da shi ya ce faiza hasatta falata bugari in ka yi hasada karka wuce iyaka karka wuce iyaka saboda kun san me hasada ka samu wani da ni'ima ka ce Allah wannan ni'ima ni ne ya cancanta ka bani ba wannan ba shine hasada eh in ba haka ba akwai hasada guda biyu da ana suka yi manzalar ya faɗa la hasada mahbuba illa fi isnai rajulun atahu Allahu al-ilm wa huwa yad'u ila Allah wa ya'malu bi wa rajulun atahu Allahu al-mala wa sallatahu alayhi wa yunfiqu fi ma yurzillah mutane biyu za ka yi hasada abu biyu ka ce ina manni ne a matsayinsu wa da wa ɗaya malami ya yi karatu yana karantarwa kuma yana aiki da abin da ya karanta ya yi karatu ya karanta kuma yana aiki da abin da ya karanta saboda malami idan ya yi karatu bai aiki da abin da yake ya karanto ba babban zunubi ka ba'ira ne ya yi wallazi na manu limata kuluna ma la ta faru kabura maktan inda Allahi an ta kulu ma la ta faru dole ne wannan ka faɗa ka aikata amma ka faɗa ka ce ba za ka aikata wata mai amfaninsa sami'ina wa tsana ba wai sami'ina wa asaina ba ai wanda suka ce sami'ina wa asaina Allah ya ce ai sun sha kafirci a zuciyarsu o shi bi fi qulubihim al ijla bi kufrihim sun sha kafirci a zuciyarsu to don wannan yan uwa mu yi wa bayin Allah zaton kirki mu yi wa bayin Allah mu bi su ka bi hanyar hanyar bayin Allah domin ka kubuta amma ka bi su da alabasiratin min amri ka bi su kana da masaniya akan abin da ake addini musulunci ba so kawai ka ribe ido don an ce maka fatta bi sabila ban alaba ilayya shikenan shehi na baya kuskure shehi ai kaza ne ai sayin na na kaza ne ustaz dina ai kaza ne sheikh dina ai kaza ne shugaban kungiya ta ai a a Allah ya ce manzon Allah ka ce musu kul hazihi sabili ad'u ila Allah ana na ala basiratin ana wa man ittaba kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولمن آمن من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم
Allah shi gafarta malam.
Amin.
Mai tambaya ne yana cewa sun karɓi sadakin aure na ‘yarsu.
Me sun karɓi sadaki na ‘yarsu?
Wani ne ya zai a neman ‘yarsu sai su.
Shi da ya je ya nemi ‘yarsu da aure ko?
Na'am, ya zai neman.
Suka bashi suka karɓi sadaki.
Na'am.
To ci gaba.
Bayan da suka karɓi wannan sadaki rabi a kan ranar sa rana za su kar- za su kawo sauran rabi.
Sun karɓi ajil akan za a kawo ajil.
Na'am.
Mhm.
To kafin sa rana sai sojoji suka zo suka kama shi wannan ah, wanda zai aure da tasu.
Mhm.
to an tafi da shi ne ba mai so ba aka duba wajen shekara shekara wajen uku ba labarinsa sannan ita wannan aka aurar da ita zuwa ga wani to yanzu bayan shekara goma sha uku a jiya sai sojoji suka bashi a banzan a abin ya dawo a bayan kyansa Ya zo gida.
ya zo gida Zai nemi wata mata, da wata ba matarsa ba ce.
a tambayar da suke sadakinsa Sadaki za mu yi masa mu. Ah, Ka ji wani da ce. sadaki ai ai malam sadaki ba wani dogon surutu ba za mai rai za mai na
wanda ka aura ma in baka rufe koko ba za ka mu- za mai da rubin sadaki ha balle wanda dama baka aura ka ba da rubin sadaki cikin yanzu mai farai
na ha
na da
na shi yana magana kan cewa wai da kuma matar tashi ne kamar shi za a ba eh yana magana kan cewa wai matar tashi tun da shi ya shigo din an ce ba tashi ba ce ai ba ya siga ba jama'a kusan cewa ba da sadaki baka aure yarinya ba sai an samu siga da shaidu da bayar talab da kabur ka kashe wannan da bayarwa da ragewa wannan shine tukunna ka zo ka ce na zo ga yarku ina nema akan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun baka yarmu bisa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni ma na karba bisa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan tukunna siga din ya tabbatu akwai siga na akad wannan kuma abin da yayi din sunansa hutuba ne kawai ina son yarku mun baka sadaki nawa kaza shi da kansa yace ran da za a daura aure ba to ba a daura aure ba za ka yace matan ha ba a Allah shiga mutum malam a shi wannan yana cewa malam ya kira ƴan uwansa malamai na IRK na secondary school da yawa za ka samu cewa ba su iya karatun larabci wato ko a larabci ba.
Ai, ni ba- Ko koyar da shi ni ba dan wasu bane ni ba malamin ayar ke nan yawa ci gaba ne ya ce in sun zo koyar da abin da ya sabi ayar Qur'ani ko abin da suna karanta ta abin abin da ya zo a rubuce irin ta Hausa to shin haka hausan boko yawa ba na larabcin haka ne eh abin da yake faruwa manzala yake idza usulida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a manzala yake dama in kaga zamanin da ake bawa mutane abinda ba su iya ba su koyar ba su yi aikata ita to tashin lahira ya kusa ƙarshen zamani ne ko ga zane ƙarshen zamani ne ko an ba na fakidu shi ya layo ƙari shi karatu tun yaranta ne yana kare mai mai ya tashi don ya rasa abin da zai yi makarantu ba a yarke kana da wani dan wanka ko baka taba yin aikin ba education secretary ko kuma wani dan siyasa chairman ko kansila ko wani member sai a turo ka ko baka taba yin karatun ba sai ce ai babu aiki ne kai ne rikimin islamiyya kai ai a baki a rikimin sai ji kana sallah ba za ta masa kana sallah yi kana sallah kana karatun fatiha ba shi ke nai ka je ka koyar da su fatiha wallahi aka suke yi a ƙasar nan kana sa aiki wa ka sani ba mai ka'iya ba Allah ne kamun ƙasar da wa ka sani ba mai ka'iya ba To, ba sai mai yakuri ba ya ta yi na
na ah, Allah shiga mata malam Ah, na yana so zai yi aure ya tura tambaya zuwa ga wanda ah, iyayenta suka ce Mm, da sharadi in ya yarda na ɗaya yanzu ta kammala secondary school mhm.
idan ya yi aure sai za ta yi diploma da digiri sannan kuma za ta yi aikin gwamnati Mm.
a bisa sarrafa mutum kuma ba a taɓa ba su aura musu karsa ba Mm.
shi yana neman shawara a gun malam John. Suna bai faɗa kuma ba, akan me yake so cewa, a shi akan ya yarda da wayannan sharuɗan ko kar ya yarda.
na aurata Eh?
na In ya ga zai fita shi ya yarda, in ya ga ba zai fita shi ba, kar ya yarda. Eh, na bayan. wani wani kaji waya wani malami wani malami yana zaune sai wani ya zo yace masa malam zai ce na yace talauci ya dame ni yace ka je ka yi aure da ya je aure ba mana ka da ya zo yace kai malam kyama abin da ne ne wanda da talauci ya sake kara kalwa yace je ka sake ta almajirin da suka ce sai na ya zo ya kawo kukan talauci kace ya aure ya kawo kukan talaucin ya karu kuma kace ya saka ya ce duka billahi aiki da ayan ƙwa'ani wa in ya kunu bukara yughnihim Allahu min fadli yace na aiki da wannan aya shine nace wata jin talauci yana samu kan ya aure zai samu tunda kuma ya yi aure bai samu ba na sake aiki da wani aya wa in ya tafara a yugunin jawo kullum da sa ba shi ke nan ba ba shawara ke yake ne ba ko ya yarda ko kare yarda ya ga wani abin zuciyarsa ya kwanta zai yarda ya yarda ba zai yarda ba yana so ce yarda in ya zo abin tama ce ce wani ne ya tura ni a wannan bai saba
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا كما تنسينا قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين